أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أش- أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna takwas ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1435 wanda ya dace da nawa nawa ne ga watan nasara shidda ga watan nasara to shidda ga watan bakwai miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2014 insha Allah ta'ala za mu tashi ne a aya ta arba'in a cikin suratul baqara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na yi a kanku wa aufu bi ahdi ku cika da alƙawalin da ni ɗauka tsakanina da ku ufi bi ahdikum ni kuma zan cika alƙawalin da ni ɗauka cewa zan yi muku wa iya ya farhabun ni kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata a ji tsorona bani isra'il kalima ce wanda suke kalmomi guda biyu in an ce bani ana nuhin ɗiya ko kuma mu ce ‘ya'ya isra'il kuma ana nuhin annabi yaqub to sai allah ya kira su da sunan wa da sunan babansu wanda yake salihin bawa an san shi domin dukkan mutum idan ya yi aikin da bai dace ba to in an san uban shi sananne na da aikin alkhairi za a tuna mai da gidansu ko ba haka ba za a cewa dan malan ya ƙi halin malan lokacin da maryam alaiha salam tana ɗauke da annabi isa lokacin da ta tunkaro mutane bai suka ce mata ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya babanki ba mutumin banza bane sannan kuma uwarki ba karuwa bace kenan to yaya an kai albasa ba ta yi halin ruwa ba ina fata an fahimci shi yasa Allah ce ya bani Isra'ila ya kire su da ƴaƴan wani mutum wanda an ka san mai daraja ne annabin Allah ne kenan su sun kai cancanta a gane su sahun gaba wajen yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya sai Allah ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda ni yi akan ku domin yana daga cikin al'ada ba wai Allah subhanahu wata'ala ba duk da dan adam ya kyautata ma ya kamata ka tuna cewa mutumin nan yayi ma alkhairi ina fata an fahimce ni yana daga cikin abin ban mamaki mutum yayi maka alkhairi ka sakan kamai da sharri ba Allah subhanahu wataala ba mutum wanda yake jinsi ne guda irin ka da kai da shi duka jinsi guda ne ko ba haka ba to in mutum ya kyautata ba me ya kamata kai mai ka kyautata mai amma abin mamaki ne a ce mutum ya kyautata ma ka sakan kamai da sharri to sai dai a wannan zamani da muke ciki abubuwan sun juya a da idan mutum ya kyautata ma in ba kai mai iyauci ba to sai zama to abin mamaki amma a wanga zamani da muke ciki yanzu idan mutum ya kyautata ma ka sakan ka mai da alkhairi to shine abin mamaki don da yawan mutanen yanzu in kai musu alkhairi to su ne za su zama towa na gaba wajen a cutar da kai akwai wani babban me yake suna prime minister Najeriya da ake ce ma Ahmad Bello wannan Ahmad Bello ya zama to prime minister ne na Najeriya akwai wani yaro wanda ubanai ya mutu bai da kowa shi ya ɗauki nauyin shi ya ɗauki wannan yaron ya kyautata mishi ya sanya shi soji ya yi ƙoƙari ya ga wannan yaron ya zan babban mutum amma lokacin da an ka shirya kudeta da za a kashe su wannan yaro shi ya ba da filan kuma tare da shi an ka tafi da aka zo sojoji sun zo da ma an shirya za a kashe su za a kashe ahmad bello za a kashe tafawa balewa za a kashe wane ne shi yana daga cikin waɗannan kuma yaron ya shiga cikin togar da za ta kashe shi wannan bawan allah to da ya gane shi ya ce mishi wane yanzu har da kai cikin jama'ar da sun ka zo su kashe ni yaro ya kasa abin da zai hoci suka halbe shi ya mutu da aka ce wajen yaƙi aka samu sabani tsakankanin su wallahi wannan yaron shi an mutum na farko wanda an kawar halbewa da aka ce wajen yaƙi tsakanin sojoji saboda sabani an ka samu wasu sun yarda wasu su yarda ba da aka fara halbe halbe shi an na farko wanda ya fara wanda an kawar kashewa saboda mi saboda rashin iyauci to shi yasa idan dan adam ya yi maka ni'ima ya kamata ka gode mai ko ya kyautata ma balle Allah subhanahu wataala wanda shi ni'imomin shi ba su kilkuwa to uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda nayi akan ku malamai suka ce wannan yake nuna cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahibani isra'ila don mi don al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce su tuna ni'ima Allah ba sai an ka ce su tuna su tuna Allah subhanahu wataala direct fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imanin mu sai an ka ce mu tuna Allah domin duk ni'imar da za mu kallo ta Allah subhanahu wataala in mun ka tuna Allah mun yi ganin kima Allah subhanahu wataala da kan ni'imar da ya muna ina fata an fahimce ni amma mai karamin imani sai a ce tuna ni'imar Allah sai ka gode ma Allah amma shi wanda adda babban imani Allah ne zai tunawa sai shi gode ma Allah subhanahu wataala don Allah ya cancanci a gode mai ko da ka kalli ni'ima sai ko baka kalli ni'ima sai ba mun fahimci wannan to wa'afu bi ahdi ku cika alkawali na wanda ya dauka tsakankani na da ku waɗansu malamai suka ce wannan alkawalin yana cikin suratul ma'ida domin Allah subhanahu wata'ala ce laqad wa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila ko wa arsalna ilaihim rusula ko wa ba'athna minhum 12 naqiba afwan wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ce mun rike alkawali ga bani Isra'ila muka sanya musu shugabannin ne guda goma sha biyu Allah subhanahu wataala ce inni ma'akum ina tare da ku la in aqamtumus salata haddai in kun ka tsaya da sallah kun ji alkawali wanda Allah ya dauka da su wa ataitumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina gaba ɗaya wa azzartumuhum kuka taimake su wa aqradtumullaha qardan hasana sannan kuka ba Allah ramce kyakkyawar ramce ba tare da riya ba ka dauki sadaka ka basuwa dan Allah subhanahu wataala ka ba da kuɗi dan saboda addinin Allah subhanahu wataala ya ci gaba ta kowace hanya ta hanyar gina makaranta ko ta hanyar gina masallaci ko ta hanyar sayan mota wadda za a zuwa da ita wajen wa'azi ko ta hanyar taimakon wani yaro wanda bai da wanda zai biya mai kuɗin makaranta ka biya mai duk wannan fi sabilillah ne to wannan in kun yi shi Allah ce to la ukaffiran da ankum sayi'atukum shine ufi bi ahdikum sai waɗansu malamai suka ce to lalle waɗannan alƙawulla ne da Allah ya ɗauka da bani Isra'il amma sashe ne daga ciki domin in anka ce ahad mufrad ne amma a tsari na malaman larabci duk lokacin da mufrad an kai idafa sai zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i kamar yanzu da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kun ga ni'ma nan guda Allah ce amma da ce ni'matallahi saboda an danganta shi zuwa ga ma'rifa ya zan ya zan jam'i don ni'imomin Allah subhanahu wataala suna da yawa ba guda bane to nan ma ahad guda ne amma da an ka ce bi ahdi an danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama ma'rifa to kenan ya shafi dukkan alƙawalin da Allah ya ɗauka tsankanin su da shi don haka alƙawalin kuma suna da yawa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun daga cikin su kuma وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون دقتكيسكما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ده هكا دكا عند الله تيارك القول توينا daga cikin wannan magana shi ko alƙawalin da Allah yi idan har sun cika alƙawallan da Allah ya ce to dukkan alkhairin duniya da na lahira yana tare da su shi yasa Allah cikin suratul ma'ida yace walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah yace da dai ahlul kitabi sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah subhanahu ta'ala Allah ce to da za mu kankare musu zunuban su gaba daya sannan kuma za mu sanya su aljanna ta ni'ima ita ce aljanna ta ranar tashin alkiyama sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ke cewa da sun tsai da attaura sun yi aiki da ita da injila da abinda an ka sabkar musu daga wajen ubangijin su kenan Allah subhanahu ta'ala ce da sun shi ta sama da ta ƙasa arziki sai an ture da mutane za su tsaya su bauta ma Allah a bi gaskiya da arziki sai an ture amma saboda mi saboda ana tunanin ba yadda za a yi arziki sai an yi tuwa-tuwa ana ganin cewa ba yadda za a yi wanga zamani kai arziki sai ka hada da haram to shi yasa sai Allah barku da haram din ku yi ta neman haram ku yi ta neman haram kuma ku rasa ta halatta ki samuwa kuma haram ta ki samuwa don mi don tunanin musulmi na yanzu in dai kace halatta za ka bi to ba kai arziki a duniya Allah ya tsare mu to ufi bi ahdikum zan cika alkawalinku wa iyya ya farhabun Allah ce ni kadai ya kamata a ji tsoro na kakka ji tsoron kowa in ba Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wataala ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da ni sabkar musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskatar da abin da ke tare da ku ita ce at-taura alqur'ani da yazo bai ƙaryatar da at-taura ba bai ƙaryatar da injila ba ya zo ya gaskatar da su cewa Allah subhanahu wataala ya sabkar da su shi ya samu musulmi imanin ka ba zai cika ba sai ka yarda da injila da attaura Allah ya sabkar da su amma su ko ahli kitabi a baburun su da qur'ani su yahudawa sun rike attaura su ko kiristoci sun rike injila sannan Allah subhanahu wata'ala ce wala takunu awwala kafirin bih kada ku kasance farkon wanda ya fara kafir kafirce ma wato abinda da sabkar kenan wala takunu awwala fariqin kafirin bihi kar ku zamanto jama'a ta farko da ta kafirce ma abinda da sabkar don mi don saboda yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin larabawa su san shi su suna rike da at-taura a cikin at-taura akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura akwai bayanin alqur'ani amma su laraba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin su ba su da wani littafi wanda suke karantawa ummiyai ne shi yasa yahudawa suna da labarin shi kenan abin mamaki ne a ce mai ilimi shi ya kwara kafirce mu abin da ya san cewa gaskiya ne Allah subhanahu wataala ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sayar da ayoyina da wani dan abu kadan na duniya dukkan abin da za a baka ka sayar da ayoyin Allah to magana ta kare in an ce sai da ayoyin Allah ba wai abu go Qur'ani ba akai kasuwa a sai suwa ba haka ake nufi ba a ce an sai da ayoyin Allah ba wannan Allah subhanahu wataala yake nufi ba takarda sayo ta aka yi littafi injin ne ya buga shi wannan goro da suka amsa haƙƙin aikin su ne ba ayoyin Allah ne an ka sai suwa ba ina fata an fahimce ni wannan ba sai da ba shi na ake nufi ba da inda ana nufin wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ka asai da littafai to masu sai da littafai sai su liƙe gaba ɗai a bar sai da qur'ani kasuwa garan marshe duka a liƙe abin nan shagunan sai da abin nan amma abinda ake nufi kada mutum ya yarda ya doki aya Allah ya azata ba inda take ba don ya samu abin duniya ko menene shi sawa'an kuɗi ne sawa'an matsayi ne sawa'an wata bukata ta duniya ko mine ne ita bai dace ka ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ce ba ko ka ce ayi Allah bai ce ayi ba ko ka ce a bari Allah bai ce a bari ba don saboda jin daɗin wani abu na duniya ina fata an fahimci wannan da kyau wannan shi yasa malamai a can da wancan lokaci kun ga babu zancen buga littattafai sai zancen mi sai zancen karatu sai malamai suka ce to nan wala tashtaru bi ayati samanan qalila shin miye hukuncin mutumin da yake karantar da mutane farmuwa anabiya ne wannan ya kamata a gane menene matsayin shi tunda musulmi bai dace ci dukiyar da bata halatta gare shi ba yanzu malamin da yake karanta suwa ana biya ne ga wata kuma an yi fixan salar ko ko duk ɗalibin da ya zo makaranta ga abin da za a biya ne ko ko goma goma ta laraba wanda ake kawowa kun sa akwai dala goma goma da ake kai ma malam duk ranar laraba ko kuma duk sati ko duk wata to yanzu me hukuncin su kuma alqur'ani ne ake karanta suwa wannan ya halatta ko ko bai halatta ba malamai suka ce hanafiya mazhaba ta hanafiya su a wajen su ba yadda za a yi a biya mutum kuɗi kawai in dai zaka karanta suwa kawai fi sabilillahi na zakai ba a baka ko dala amma jamhurin malamai suka ce ya halatta a amshi lada ko a amshi biya ta hanyar karantar da alkur'ani dalili kuma suka ce akwai dalilai masu yawa daga cikin su akwai hadisi na ibnu abbas wanda waɗansu wanda ya ruwaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah abin da yake cancanta a amshi biya akan shi shine littafin Allah in an sai an karantar da mutane domin ba qur'anin ne an ka biya ba ba karanta suwa ka bace a'a wanda ya karantar da kai mutun ne irin ka yadda kake da gida haka malam mai karantar da Qur'ani yake da gida yadda kake da mata haka yake da mata yadda kake da diya haka shike da diya yadda kake son ka shiga mota haka yake son shiga mota ko ba haka nan bane sannan yadda kake cin tuwo haka yake cin tuwo to idan ya zamana ya karantar da mutane kuma ba za a bashi ko dala ba kuma bai da wani aiki yaya zai yi abin zai yi sai dai kwashe kuma kasuwa to kenan wannan lokaci da ya basuwa na ya tsaya ya karantar da 'ya'yan al'umma sai a biya shi ladan lokaci ne ba da karantar alkur'ani ba muna fatan wannan an fahimci wannan kuma dalili na biyu shine akwai waɗansu sahabbai da suka suka suka taba fita wajen da'awa sai suka zo wani gari suka yi wa'azi suka yi wa'azi ba a saurara ba sarkin gari yana zamne sai wani abu ya cije shi da daddare da ya cije shi sai ana neman magani sai aka kaman kusa duk inda aka ga malami mutum da siffa ta malamai ana mai watan alkhairi ko taimako yanzu in mutum ya ga alamun kana da siffa ta malamai ya zuwa wajen ka nemi taimako sai suka ce to dan Allah ga sarkin garin mu matsala ta same shi ko kuna da magani ɗaya daga cikin sahabbai ce eh sai ya je sai karatun alkur'ani sai Allah ba shi lahiya to sai aka ebo dabbobi sai aka basu da aka basu dabbobi sahabbai ba irin mu bane don inda irin mu ne mutanen da ke son duniya da canza arabawa ko yanke nashi sai suka ce ba za mu ci ba sai mun taho mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh ya halatta sai ce ni ma ku dan ɗebo min daga ciki kaga ashe inda haram ne mutum in yi wani aiki na alqur'ani ba za a biya shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce wannan ba ko ba haka nan bane balle har ce musu su su ce dalili na uku kuma suka ce alqur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zamantowa matsayin sadaki wata mata da ta zo mun karanta hadisin ta kwanakin baya da ta zo ta ce ta bayar da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure ta ba saboda bai da bukatuwa zuwa gare ta sai wani sahabi ya ce to shi yana son ta aka ce to sadaki babu sadaki aka ce to ka je ka nemi wani abu shi ko banda sutura ta wanda ke sare ita ta jiki ne bai da komi komple guda na gare ya buga ya buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai iltamis walau khatiman min hadidin ka je ka nemo koda zobe ne na karhi inda akwai a daura aure babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata riwaya aka ce mutumin sai da ya tashi ya daga sai manzo Allah ya kire shi yace mai hal ma aka shay'un min alquran kana tare da wani abu na alqurani yace eh ya hardace sura kaza da sura kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa habtuka ha bima ma aka min alquran na baka ita saboda wannan abin na alqurani ka je ka karantar da ita shi a matsayin sadaki kenan kaga in har wannan karantar da ita da yayi na alkur'ani ya zama matsayin sadaki ya zama wannan ya nuna cewa ashe mutumin da yake karanta suwa ya halatta ya amshi haƙƙin wannan wahala da yake ta karantar da ƴaƴan mutane muna fatan wannan a mutane su gane wannan da kyau kun san irin malaman da waɗanda suke karanta suwa wato makaranta ta allo in suka ga ana karatu ga na zamani sai ce haramun ne kafirci ne ko ko irin ƴan matsatsi ne ke nan daga cewa ba aiki da komi sai qur'ani sai suke ka karantar da qur'ani kuma a baka wani abu wannan wuta ce kake ci to karamcin fahimta ne gare su saboda babu karatu ina fata an fahimce ni da malamai suna da darajar da ba sai sun an ba su kuɗin laraba ba idan aka yi malami a gari abu na harko in bai da mata sai a bashi mata kyauta shi ita ce ake cima da hausa yar sadaka na biyu sai a bashi gida in akwai sarki ko hakimi ko mai katsi sai a ba malam gida na uku sai a yi kokari ya kasance dukkan aikin da malam zai yi almajirai za su yi ko ba haka nan bane shi mallam bai amsa ko dala amma dukkan ƴaƴan gari ƴaƴan shi ne domin za a kawo ya karantar da su gona za a ba mallan kuma almajirai za su nome ta su za su yin aikin komi su za su kawo to yanzu ina shiki babu wannan to yanka ce babu ya za a yi karatu sai dai mu ji karatun qur'ani yalla can wani can wani can wata kasa to wannan qadiyya tana da kyawu mutane su gane ta wala tashtaru bi ayati samanan qalila abinda ake nihi wanda zai canza aya Allah don ya samu abin duniya kamar yanzu irin fatawoyin da muke gani suna yaduwa a cikin duniya akwai fatawa ta masu kuɗi akwai fatawa ta masu gwamnati akwai fatawa ta wadawa dawa iyaka in mai kuɗi kai mai fatawa gaba ta mai ba sai hije wani wuri ba da kuɗi a mai wanda yake su ko ko yanzu mutum yana da kwaɗe in talaka zo mai tambaya da ya tsinka tuwahi ne ba su da kyawu da ya tambaya ce haram haram amma yan alhaji na sai ce to wasu malamai sun ce makaruhi na abin da ya haramta ma talaka shine da zuwa ce mai kuɗi makaruhi na saboda mai kuɗi yake Allah ya tsare mu wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sayar da ayoyina da wani dan abu kadan na duniya wa iyya ya fattaqun Allah subhanahu wataala yace ni kadai ya kamata ku ji tsoro na yana daga cikin sayar da ayoyin Allah a mai da alqur'ani kayan kasuwanci wanda abin da ake yi na duniya kamar yanzu irin abin da yake faruwa kasar Niger yau kashi 99 na musabakokin da ake yi a Niger dukkan su tallace ake yi da alqur'ani ba musabaka bace ake yi ba musabaka bace ta Allah saboda mi saboda kamfunna ne waɗanda dama sun saba talla sai suka mai da alkur'ani saboda sun ga malaman da ke gabatar da musabakoki ba su gano halin su ba sai suka bi ta nan sai suna talla da qur'ani yanzu misali in ka ɗauki duk kamfanin wayar da ka sani da kamfani mai sana'a babu inda ake iya yin talla wadda ba zai iya kai talla sai ba muna gani waɗannan kamfunna suna ɗauko wa 'yan mata in sun ka ɗauko 'yan mata budare sai a sa kiɗi wanda yake rikitar da karce gaba ɗaya a a zo ana yawo da su ana talla cikin wannan kamfani suna yi ko ba su yi za su shiga gidan tele su ɗauki waɗanda ake ce ma artist masu ban dariya saboda su yi musu tallar kamfanin su haka ne ko ba kan ba za su kai tallar su gidan radio na ƙasa za su kai international haka ne ko ba hakan ba sannan za su ɗauko mawaka suna musu waka suna tallar kamfanin su haka ne ko to sai mahardata alkur'ani an ka buɗe musabaka yanzu makon kamfani ya kai kuɗin shi ko ya kai mota sai ya basu wa fi sabilillahi ga tashi gudunmuwa a'a sai ya ɗauko wani bandeji nashi ko wata alama tashi wani drapo sai a zo sai a kafa matasa suna karatun alkur'ani ana talla da alkur'ani ma'ana shi yanzu wata guda za a yi ana gwado wa hafizan qur'ani suna karatu ana mai talla da alkur'ani shi karatun alkur'ani daban shi ko ana ana mai talla kamfani ne wallahi duk malaman gidajen radio Niger wallahi su hankali da Allah wallahi wannan musabaka duk kamfanin da ya bada kuɗi an kai mai talla da alkur'ani wallahi sai sun bada amsa ranar tashi alkiyama wanda zai bada taimako ne fi sabilillahi ya ba suwa a fa'iwa ne ya bada kaza kamfani duk duniya inda ake musabaka babu inda ake wannan abu in ba Niger ba bari in ga muku gaskiya ƙasar Libya ana musabaka an yi musabakoki mun zo mun gani daban-daban duk kamfanin da zai bada kyauta zai kawo ne malamai su aji in an kare sai a ce kamfani kaza ya bada kaza Allah ya saka musu da alkhairi kamfani kaza ya fara ya bada kaza Allah ya saka musu da alkhairi sai a zo a kawo plak na alqur'ani a sa musabaqatul qur'anil karim a ƙasar Saudiya haka ake yi a Dubai haka ake yi a Najeriya ban taba ganin inda an ka zo an ka aza wani abin wani kamfani ba amma a nan Nijar saboda mutane sun gafala ko ko kwadai na gare su ko menene sai sun kai sakaci sai ka iske yanzu mota guda ta za a basu wata miliyan guda amma wata kwana talatin za a yi ana talla da alkur'ani bayan wannan maimakon inda wani gidan rediyo ne na duniya baka san ko miliyan nawa za su kashewa ba kamfanin da yake mallaka miliyar sun yi ɗari amma zai zakuwa ya bada qur'ani miliyan guda kuma ya talla a duk cikin nijar a yada a ce sun bada kaza mota guda ina masu halin mu suke min halin dukiyar ku yanzu har kuna kallo sai an maida alkur'ani abin talla gidajen rediyo da gidajen tele to ku dukiyar da kun ka aje in kun ka zo ku ce ma Allah mi kun kai da ita to wannan dole ne mu gaya muku gaskiya wallahi duk malamin da yake da ana sallar alkur'ani gidan rediyon shi ko ya zo ya zamne yana yi ba a haɗi ba wallahi sun cuci kansu sun cuci Allah kuma wallahi Allah subhanahu wataala bai yarda wannan ba kuma talla da alkur'ani wallahi haramun ce duk wanda ya talla da alkur'ani waɗannan kuɗi da ya ce wallahi ya ci haramun don haka wannan wajibi ne mu gaya muku gaskiya kuma dole masu gidajen rediyo masu kuɗin mu ku ji tsoron Allah abin da gare ku ya yi ƙarfin musabaka ɗari kuna iya taimakawa ko ina ba sai wani kamfani ba na sai tsara da kamfanin wane ne da kamfanin wane ne ko wani yana zuwa yana aza karton shi na kamfani ne ana mai talla kamfanin gida kaza ya ba da kaza sai a gwado a ce ku gwado yan jarida su gwado a ce to su sun ba da kaza me yake nuhi saboda a sai waɗannan kayan nasu da ya san ba za wannan abin ba za a yi mai wannan talla ba ya ba da wannan kayan ne a aje sai ranar da za a ba da musabaka a ce ya ba suwa ba zai bayar da wannan ba to da wani dalili zaka kawo kayan ka ana tattala da su cikin alkur'ani wannan haramun ne kuma duk wanda ya aikata wallahi sai ya bada amsa ran tashi alkiyama Allah ya ganar da mu wa iyya yafattaqun Allah ce ni kadai ya kamata ku ji tsoro na wala talbisul haqqo bil batil ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل كان أتوتن يدك أريا دقسكيا وتكتموا الحق سيكو قوي قسكيا wa antum ta'lamun alhali kuna da sani aka hakan ga fi'ili na labisa a larabci kala biyu ne akwai labasa yalbisu akwai labisa yalbasu idan ya zamanto labasa yalbisu shine na sanya tuwahi in an ce labisa yalbasu ya sa tuwahi in an ce labasa yalbisu ya shiga cikin juna ya rikita sowa kenan dole sai ka gane in an ce yalbasu na fiyaban sun sanya tuwahi kenan na daga sanyawa sutura ne in an ce labasa ya rikita suwa in an ce labisa ya sanya shi yasa labisa yalbasu lubsan shi ko wancan labisa yalbasu libasan wannan ya sanya wannan ya rikitas to yalbisuna yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'am yake cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu da mun rikitar da al'amari akan su kamar yadda busta tsambari ba ba nan wala labasna alaihim ma yalbisuna ba da mun sanya musu tura ana nufin Allah zai sanya ma mutane tuwahi ba haka ake nufi ba da haka sai ai hattara labisa ya sanya labasa al'amari ya shige cikin juna to wala talbisul haqqa bil batil kada ku cuɗanyar da gaskiya da ƙarya wa taktubul haqqa sai ku boye gaskiya saboda mi saboda dukkan wata aqida da ka sani dukkan mutumin da yake son ya ja ka zuwa ga banda to bai dauko wa ƙarya ya tura ita ita kadai duk mutumin da yake yawo da ƙarya kowa na iya gudu ne ko ba haka nan bane amma da an fara sai a dauko wanka sai a dauko wanka sai a hada to yanzu kaga shi jahili bai iya ganewa ina fata an fahimce ni saboda mi saboda cuɗan yadda ƙarya da gaskiya sai mai ilimi ga iya bambanta shi amma in an ka zo da ƙarya mutum ne ya ce maka na zo ne in yi maka 49 zai yi maka 49 kana yarda mutum ya zo ce maka na zo in cuce ka kana yarda amma sai ya zo maka da bayani assalamu alaikum wa rahmatullah ni mutum ne daga kaza kaza muna harkoki kaza na kamfani kaza kaga ya fara cuɗan yadda ƙarya da gaskiya ga wasu takardu na gaskiya ga na ƙarya ga na ƙarya ga na gaskiya haka aka sai an zo bab sannan a zo da ƙarya sai ta bayyana to duk mutumin da zai cuta a duniya haka yake yi duk wata aqida da ka sani da ta saba mata ahli sunna akan haka ne ake yada yake yada ta yanzu in ka dibi mutumin da suke ƴan ahmadiyya ƴan ahmadiyya sun yarda da cewa akwai wani mirza ahmad gulam shine annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya daga bayan bayyana yace akwai annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace to shi wancan muhammadu na shine ahmad amma da za ka zo ka fara zama tare da su ba su da suna maka cewa akwai annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su nuna maka nu som tous de musulman da mu da kudun musulmi na sallah guda muke yi annabin mu guda na wane ne wane ne sai sun fara mu'amala da kai suna nan suna mu'amala da kai sai sun ga hankalinka ya ja sai su ce maka ai Ahmad Mirza Gulam waliyina ana na ana tahiya waliyina waliyina waliyina kad rawata sai a ce maka annabi na shi yasa duk waɗanda sun ka aza wannan aƙida to tabbas sun yi imani da cewa lalle akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko duk yayi itikadin akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta qat'an duk aƙidar da ba ta gaskiya ba haka yan shi'a in sun ka zo maka ba su nuna maka sai su ce maka no no da mu da kudin musulmi na babu wani matsala ai duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi mu ne littafi guda muke kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai an fara su ce maka ahlul baiti mu muna son ahlul baiti to wani ahlus sunna na yake gaba da ahlul baiti kawo min shi wani mutum na wanda bai son iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ne kaga babu shi amma ta nan za a rinka tsaya da kai sai an fara tsaya sai a ce maka to abubakar da kake gani ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudare shi bayan mutuwa ta yi Umar ya yaudare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ya yaudare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen duka kafirai ne ana tsakatiya sai a ce maka duk bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai duka sun yi ridda in ba guda uku ba ko guda bakwai haka da ake tahiya to kun ga abinda muke son ku fahimta duk mai aqidar da ba ta gaskiya ba duk mutumin da zai zuwa da abinda ba na gaskiya ba to ba zai fito ga hili ba don za a gane shi amma sai ya dan fara tabowa shi ɗebo nan shi ɗebo nan shi ɗebo nan shi ɗebo nan sai ya kai ka ga mahalaka shi yasa in buku rike malamai ba to bace ku ba ta da wahala Allah ya ganar da mu to wa taktumul haqqa sai ku boye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna da sani malamai suka ce abubuwan da suke sawa dan adam ya boye gaskiya suna da yawa a duniya amma daga cikin su akwai manya manya guda biyar na farko akwai kwadai shi yasa Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila da kaga mutun ya san gaskiya ya boye ta to akwai kwadai eh malam yana karkashin gwamnati ana ba shi biya ko yana karkashin wani alhaji suna harkokin su tare to in ya hito ce alhaji kaza haram na abu kaza haram na to matsayin shi zai rage kada za a yi zai bari eh malam yana karkashin wani alhaji ana ba shi zakka duk shekara miliyan guda ko miliyan biyu to yanzu kuma sai ya ga wani abu wanda bai dace ba in ya faɗi gaskiya za a rage daga miliyan guda kin nan za a rawo zakka dari tun da dai ba a cewa ba a bashi wani bi za a dan dai bashi dai kaɗan dai da suna an bashi kaga wallahi zai boye gaskiya shi yasa makwadaici ba yadda za a yi fito hudu gaskiya duk malamin da ya tasirantu da zama yaran masu kuɗi wallahi bai ga musu gaskiya sai dai ku talakawa yan aya ta zo wajen ku shikata ta ce kara amma in ta shahi mai kuɗi sai shi kwana ya ce to kun san an ce makaruhi na makaruhi da makaruhi na makaruhi da wallahi wannan malamin wanda ya boye mai kuɗi gaskiya da mai kuɗin da ya yarda ya san an boye mai gaskiya bai wannan malami sai ya tsine ma wannan malamin ranar tashin alkiyama kuma wannan malamin ya tsine mai haka Allah subhanahu wataala faɗi cikin alkur'ani abu na biyu shine tsoro shi yasa Allah ce wa iyya ya farhabun wa iyya ya fattaqun saboda tsoro yana sawa baka wadin gaskiya me yasa saboda kana jin tsoron a kama ka ko kana jin tsoron a kashe ka ko ba haka nan bane ai waɗansu malamai ba jahillai bane sun san abin da ake yi haramun na amma ba su faɗi don mi don saboda kana jin tsoron ajan sekare ka san babu inda za a yin wa'azi a duniya babu ajan sekare ba taɓa yi ba ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za a wa'azi akwai ajan sekare munafikai su ne ajan sekare ina fata fahimci ni duk duniya gwamnatin da duka sani duniya tana tsoron abin da zai kama mulkin ta matsala a duniya babu inda za a tahiya a yi wa'azi ko amerika ko niger ko france babu ajan sekare don mi saboda kullum suna jin tsoron abin da zai girgiza mulkin su ina fata an fahimce ni to kenan in kace kai zaka ji tsoron wani zaka faɗin gaskiya to ya zaka faɗin gaskiya don haka tsoron a kama ka ko tsoron a kashe ka ko tsoron a bi wata hanya da kai shi yasa kake dan kana jin tsoron ba zaka faɗi gaskiya ba abu na uku malamai suka ce shine son rai oga kwata kwata idan akwai son rai wallahi ba yadda za a yi a faɗi gaskiya shi yasa wani duk abin da yake so to shine a halal duk abin da bai so shine a haram wannan son rai yana daga cikin abin da ya halaka musulmi a duniya yanzu domin ba mu aiki da gaskiya muhim su mu yi aiki da abin da ranmu yake so abu na hudu malamai sun kace shine wato bambanci akwai bambanci na kabila akwai bambanci na gari akwai bambanci na yare to waɗannan su ma suna sa wa dan adam ya koyi gaskiya wani in aya ta hau baba ne bai faɗi in ta hau uwa sai bai faɗi eh in ta hau dan gidansu bai faɗi amma in ta hau wani can daban zai gaye ta shi yasa Allah subhanahu wataala ce ku faɗi gaskiya walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin ko da akan kanka ne aya ta hau ka faɗi in yaso can tsakaninka da Allah ka ce astaghfirullah ina fata an fahimce ni in akan mahaifanka ne ka faɗe ta ka fassara abin da Allah ya ce ka wuce ba sai ka faɗi suna ba in ƴan uwanka ne ka faɗi amma in aya ta taɓa ɗan gidanku ba ka faɗi sai dai ɗan gidan wasu to shi ko in shi da mallamin gidansu fa shi ma bai faɗin ta ɗan gidansu sai ta wannan ina fata an fahimce ni abu na biyar shine adawa adawa tana sawa mutane suna koye gaskiya ina fata an fahimce ni idan kana adawa da mutum in ya aikata alkhairi ni za ka yi eh yana da kitabin da ke sa koye gaskiya malami in yana gaba da wani in wani ce halatta na wani da kuwa zai ce haram na ko da ya san wallahi abin nan halatta na sai ya haramtar da shi don mi saboda yana da adawa da wancan an gane wannan da kyau don haka yan uwa musulmi waɗanda abubuwa guda biyar dole sai mun nisance su in dai kana son ka hito ka faɗi gaskiya ka kya kwaɗi na biyu ka kya tsoro na uku ka kya son rai na hudu ka kya adawa na biyar ka kya bambanci na kabila ko na gari ko na karce ko na menene iyakakka in dai an ce ga abin da Allah ce ka ce jama'a ga abin da Allah ce wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama kashi imani Allah yayi wuta Allah yayi aljanna ba ni adda wuta ba ba ni da wuta ba ni da aljanna ni dai abin da Allah ce in ga muku gaskiya Allah ya shirye da mu gaba ɗaya sai Allah ce wa aqimu salata ku tsaida sallah wa atu zakata ku bada zakka warka'u ma'ar raki'ina ku yi ruku'i tare da masu ruku'i kenan ku je masallaci ku yi sallah tare da masu sallah ba a san mutum ya mai da al'ada sai kullun ya sallah gida shi kadai a'a Allah ce ayi ruku'i tare da masu ruku'i kenan yaqtadi al-ma'iyya wal jam'iyya yana nahin kana tare da su ana yi lokacin da suke kana yi sannan kuma kana tare da su cikin masallaci domin wani shi bai dauki sallah farilla wani abu ba iyaka sai shago ne yake sallah in an ka kira sallah az-zuhr ana nan ana ciniki shi sallah kenan in an kai sallar asar shago ne shike sallah in an kai mangariba shago ne yake sallah in ya taho gida ya gina masallaci bakin kofar gida ne sana'a sallar isha ita jam'i tare da shi wannan bai halatta ba jam'i wajibi ne akan musulmi dole ne kuma mutum ya yi kokari ya ga yana ganin cewa sallar nan tana da kyawu domin ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko wanda za a fara tambaya da an zo kiyama abin da ya shahi ayyukan bawa to sallah ta aka farawa in an ka duba aka aka bincike ta ta yi kyau sai a ce to a dan ruhi asiri sauran abubuwa a liƙe idan sallah ba ta yi ba sai Allah ya ce a baje kulli a wargaje komi a gani ka ku ga wallahi in kai wasa da sallah kai asara abu na farko kuma cikin haƙƙin ƴan adam shine jini duk wanda ya fara kashe wani mutum ba a fara zancen kuɗi ba a fara zancen wani abu sai an fara zancen jinin mutane don haka kenan haƙƙin Allah da sallah aka farawa haƙƙin mutane da jini ake farawa ya kamata kenan mutum ya lisanci jinin mutane sannan kuma mutum ya yi ƙoƙari sallah dan tashi ta yi kyau in ka samu ta yi kyau ka tsira na tashi alƙiyama in kuma ka bari sallah ka lalace ba ta da kyawu sai a baje kulli ran tashi alƙiyama komi da komi sai an gani Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce ata'muruna nasa bil birr أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Allah ya ce a ta'amurunan nasa bilbirri yanzu za ku umurci mutane su aikata aiki na kwarai ka zo ka ce Allah ya ce ayi kaza ko Allah ya ce a bar kaza watan sauna anfusakum sai ku mance kawunan ku ko ku sai ku bar kawunan ku ku kyale ba za ku yi ba wa antum tatluna alkitab ku ku kuna ta karanta littafi afala taqilun ina hankalin ku ya tashi a ta'amuruna nasa bilbir za ku zo ku ce mutane su yi aiki kamar yanzu irin zamanin mu da muke ciki kaga mutun yayi kowa kokarin yin mutane wa'azi watan sauna anfusakum kalima ta annisyan tana da ma'ana guda biyu wani lokaci in an ce nasiya ana nuhin yamanta shine khilafu dhikr wani lokaci an ka ce nasiya ya bani to nan da an ka ce watan sauna anfusakum ba ana nuhin kun mance kawunan ku ba domin dan adam bai mancewa da kai ne duk da mahaukaci in ya ji yunwa ya san yana cikin duniya bai mance da kai ne ba amma watan sauna anfusakum za ku bar kawunan ku a cikin suratul tauba Allah subhanahu wataala yake cewa nasullaha fanasiyahum munafiqai nasullaha sun yi mi sun mance Allah to fanasiyahuma Allah ya bar su domin baka cewa Allah ya manta la yadhillu rabbi wala yansa Allah ba a siffanta shi da mantuwa to kinan fi'ili na nasiya ba kullu yake zakuwa da ma'ana ta mantuwa ba to nan sai Allah ya ce watan sauda anfusakum za ku bar kawunan ku irin abin da yake faruwa a yanzu mafi yawancin mutanen da ke cewa a zo a yi aiki na gaskiya ba su suke aikata shi ba wa antum tatluna alkitab Allah ce kuma ku kuna karanta littafi kai ka zo ka ja aya ka ja hadisi ka hidda ko malaman da sun ka inganta shi kuma in an tayi wajen aiki a zo a iske ka baya kaga wannan yana daga cikin abin da yake zubar ma da da'awa kima malaman da ake gani su ne ya kamata a ce sun tsaya sun yi aiki da gaskiya in ka ji sun fassara maka aya sai ka ji wato imani ya kama ka amma yan ka to wajen mu'amala suka sai abin nan ba haka bane kaga wannan yana sa mi da'awa ta rage kima a wajen mutane an gane wannan Allah subhanahu wataala ce afala taqilun shin ba ku hankali ba za ku hankalta ba illar da kuka jama musulunci wannan kuma bai nuna cewa in kana zunubi ba za ka yi da'awa ba a'a ita da'awa wajibi ce kuma aikata zunubi wajibi ne ka nisance shi iya iya iya iyaka saboda wadansu na ganin cewa to in an ce wani sai ce to shi shi yanzu bayyin wa'azi saboda mi saboda yana ganin cewa zai iya sabon Allah subhanahu wataala to wani na wani na abba iya sabon Allah subhanahu wataala a'a akwai wanda gayi akan kuskure akwai wanda gayi da gangan dole kai wa'azi kuma dole ka nisanci zunubi kuma ko kana aikata aikin da bai dace ba dole sai kai wa'azi wannan shi wajibi na domin mi domin ilimin da Allah ya baka Allah ya ce ka isar da sako sannan kuma a matsayinka na bawan Allah Allah ya ce kada kai auka na sako malamai suka ce waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani su kaɗai ne guda uku waɗanda suke nuna cewa akwai nauyi ga mutumin da yake da'awa kuma bai aiki da abin da yake aiki da shi yake kira zuwa gare shi wannan aya ta farko ita ce atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun aya ta biyu cikin suratu hud cikin suratu hud annabi shu'aib da yayin mutanen shi wa'azi yake ce musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba ina son bane in saba muku ga abin da nake umurta ku da shi ma'ana annabi shu'aib Allah ya aika shi ga mutanen shi ya ce musu kada su tauye mudu ko ba haka nan bane shine babban sabon su sai ya ce ba wai ni na zo ne in ce kar ku tauye mudu ba ni ko in tai in dauko nau kaya in zan sai suwa ni ma in zo in tauye mudu ba haka nake nufi ba in ni ce ku yi to ni ma ina son in ga ina daga cikin nagaban waɗanda sun ka aikata aya ta uku ita ce cikin suratul saf ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wadanda kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadin abin da ba ku aikatawa Allah ce kabura maktan inda Allah yayi girma abin bakin ciki ne ko abin hushi ne ko abin kyama ne a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna kuna fadin abin da ba ku aikatawa wannan yanzu in kun gari ba musulmi gare mu take bayyana domin mi domin turawa sun tsere mu na wajen aiki mu ko mun tsere musu wajen magana yanzu da za a buɗe proje a nan Nijar sai a ɗauko musulmi ɗan Nijar bakin mutum sai a ɗauko bature da faransa kahiri sai a ce ana son a sanya director wani na za a zaɓe wani za mu zaɓe ‘yan Nijar da kansu zasu ce a zaɓi nasara paske shi nasara shi ne in yayi magana yake cikawa har mun kaskantar da kanmu wajen saba alkawali muke ce maka mu rendezvous african ko ba haka nan bane har larabawa sun kaskantar da kansu ana ce musu travail arab sannan kuma kaskanci ya kai har sunan Allah subhanahu wata'ala muna amfani da shi wajen saba alƙawari bari ba ku misali yanzu da ka so kace mun mutun kaza kaza za mu sai ce maka eh za mu yi insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah wai ƙarya ta ya shirya da insha Allah da ka zo ka ce mai to kai yana kace ka san insha Allah ne ce ma shi kuma wallahi tun lokacin da ya gaya ma wallahi bai da ni aikatawa wani abu ya faru a cikin kamfanin Orange a nan Niger director cikin kamfanin Orange akwai kristoci akwai musulmi to sai nasara yana kallo da musulmi ya so ya ce mishi jove a layar venir dan 10 minutes insha Allah ce okay ya faɗi problem bai dawo ba 15 minutes bai dawo ba sai yana ganin wanda ga ta insha Allah din nan har yanzu cikin su babu wanda ya taba babu wanda ya taba cika alƙawari guda sai nasara ya dauko computer ta yi irin wannan babban takarda wanda aka yi ta anan suma sai kafa bakin portikin shi yace two soft insha Allah ka zo ka gaya mai kowace magana amma kakka da ka ce mai insha Allah da ka ce insha Allah bai yarda kun ga musulmi har sun kai sunan Allah sun kaskantar da shi wannan shine tabi'a mu akwai wani babban bature kuma kafiri ne mai bincike mai ilimci ne a ƙasar France sai yan musulunta da yan musulunta kun san su turawa mutane ne masu aiki da hujja da ilimi sai ya ɗauko jirgi daga ƙasar faransa sai yau ƙasashen musulmi yadda ka yayyawata nan afirka da kuma ƙasashen turawa sannan da ƙasashen larabawa sai ya koma ƙasar ta turawa da ya koma sai ya kwaɗi wata magana yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'alani musliman qabla an a'rif ahwal almuslimin walau araftu almuslimina qabla an a'rif alislam lama aslamt yace nagode ma Allah da ya sani san musulunci kahin in san musulmi da na san halayen musulmi kahin in san musulunci yace wallahi ba zan musulunta ba to me yasa saboda dukkan abin da musulunci bai zace kada a yi shi da muke aikatawa in ka zo ka iske mutum da siffa ta musulmi amma in ya shata ma ƙarya sai ka rasa inda zaka kai ta mutum da geme ne shi na maka ƙarya sai dan dimin ka to ina baka shakka biyar yare na mutane ha mutum da dukiya kuma yana ƙarya wai so suka shi maka ƙarya in ka matsa mai ce to ni addabi ta bazan basuwa ba in ka san ba za ka bayar ba ba za ka bayar ba saba alƙawali ya saba ba musulunci ƙarya ta saba musulunci gigara ta saba musulunci cin mutunci ya saba musulunci to wanne ne cikin su muke aikatawa kuma mu ne muke cewa mu a dauke da addini na gaskiya mu ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ba yahude suka yi rikici da shi da wani balarabe sai balarabin yake ce mishi wallahi wallahi wallahi masallacin kudus sai ya shiga hannun musulmi sai ba yahudi ya yi dariya ya ce mishi na rantse da allah da ya halice ni na yi ka sanin wannan masallaci sai ya hita daga hannunmu ya ce amma bari in gaya ma magana guda wallahi ba ku bane za ku amsa wannan masallaci gare mu ba irin ku bane ya ce musulmin da allah ya ce za su amsa wannan masallaci gare mu suna tsaye da sallah ba su ƙarya ba su zina ba su zalunci kuma sun mai da allah shine gaba yace kuko da ku tare da ku muka shan giya da ku muka zina da ku muka tace da ku muka ƙarya ya za a yi mu tsoron ku wallahi mun san lokaci bai yi ba Allah ya tsare mu walla wasta'inu bis sabri was sala Allah ce ku nemi taimako ga al'amuran ku bis sabri da hankuri dole na in akwai hankuri za a ci nasara in kuma babu hankuri ba za a ci nasara ba duk mutumin da bai da hankuri to zai koma kamar kwado in ya tumana shi tumana in ya tumana shi tumana sana'a guda in ka fara kai hankuri eh saboda mi saboda duniya babu wani mutum wanda zaka zo ka iske shi maka yana jin daɗin al'amari ko ba haka nan bane in ka fara koyon dumki to ka tsaya haka iya amma ka fara koyon dumki ka tuma babu hankuri ka koma ka tuma ka ce wajen koyon garage ka tuma baka iya gyaran mota ba ka ta yawan gauri ka tuma ka tuma sai zama to baka da hakuri amma in ka zo daure makaranta zamna in ka fara da a ba ta sa wani yana nan bai ma fara ba in ka fara sannu sannu to zaka gane babu wanda ya fara da iyawa shi yasa da yawan mutanen da ba su da hankuri babu abin da za su iya a rayuwarsu ta duniya amma in kana da hankuri to zaka ci nasara bani isra'ila da Allah halakar da fir'auna sai Allah ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru saboda hankurin da sun kai shi yasa sai kai hankuri kai hankuri kala ana ɗaukaka ba komai ba ana ɗaukaka ba komai ba wata rana sai ka zamanto kai ne babban saboda mi saboda hankurin da ka gabatar suwa wasala da sallah kaga Allah ya ce in kana son ka ci nasara ka rinka yin sallah mu ko yanzu in za a tunna eh ana neman cin nasara ba sallah ake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan abu ya bata mishi da rai duniya tar rikice mai sai ya zo ya kabbarta yi sallar raka'a biyu ko da yake karewa bakin ciki duka yaya mishi kuma Allah zai taimake shi amma mu yanzu in muna da bakin ciki ba wajen sallah muke komawa ba wajen kayan duniya muke komawa eh in gayi na sai ka ji ya ce da Allah ku samu music din nan wai shi irene ya ɓace ba abinda zai hiji daɗi ba sallah ba ko karatun qur'ani ya yi so a sa mai waka a sa mai bob marley ko a sa mai mali yaro ko a sa mai celine dion ko a sa mai pop jd sannan shi ji daɗi cikin rai eh ka ji murya mai daɗi wani kuma in an ka bata mai da rai ba karatun qur'ani ne zai jawo shi samu nutsuwa ba ba zikirin Allah ba sai ya ce wajen budurwa sai sun yi hira an zo an zamna tare da ita ya ji daɗi ina fata an fahimce ni duk abubuwan da shari'a ta ce su ya kamata mu guda a'a su ne muke kusanta abinda Allah subhanahu wataala ce shine yake lalata rayuwar dan adam to kuma mu ne shine muke jin dadi da shi sauraren music hira da yan mata shine abin da yake kawo wannan tsuwa kallon film na turawa yadda an ka walakantar da musulunci da musulmi sai kaji an ce american shakuna ana shira kallo ana halin musulmi na cewa wani hakan gada Allah ya sawaka Allah subhanahu wataala ce wa innaha ita sallan nan lakabiratun lalle tana da girma illa alal khashi'ina sai ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su kan da an ce Allahu akbar ko cinikin miliyar guda zai yaya shi da an ce Allahu akbar taksi yayi kwana ya aji sai masallaci da an ce Allahu akbar ya aji duk aikin da yake yi in mace ce mai dahuwa in menene yake yi da an ce Allahu akbar ya kare saboda an kire Allah subhanahu wataala amma sauran mutanen duniya da an ce Allahu akbar sai ya ce kai lanin kinka ya san mutanen kira kiran sallah wai yanzu har lokaci yayi Allah ya kyauta الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون نعم ده الله سبحانه وتعالى إلا على الخاشئين إتصلى تنا ده جرما سيكا مسوجين صوران الله to ba zakko na zakai ka gwadi babbar riga baka ce kai ne bai jin tsoron Allah ba kuma gemin kana zaka bari ba don ya na kowa yawa ka ce shi na kai na kai kowa jin tsoron Allah sai Allah ce ga sunan shi da kai ne na zana su allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda sun yi yaƙinin lalle za su haɗu da Allah sun yarda lalle za su haɗu da Allah ma'ana cikin zuciyarsu imanin yana nan yana buga su shi yasa da an kirai sallah ba kai na zaka ce musu kaza ba ana kiran sallah shi ya shirya wani kahin ma lokacin sallah ya zo ha shi kenan ya aji harkoki nai ya sare zai ya yi arwalla ya zo masallaci ya yi raka abiyar jiran liman a can da limami shi shi ake jira a yanzu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ga jira ne mu ko yanzu kaga illa ma nadar masallaci liman ga zuwa sai ya dauki ma qur'ani ya fara karatu sannan sauran mutane su sannan a fara sallah wani bai ba yadda za a yi shi sai masallaci sai an sai mi sai an yi kiran sallah in an kai kiran sallah sai shi dauko buta ya aji shi na yana harkoki ne sai ya ji an tadda iqama sannan shi alwala ko da yake zuwa sai ya samu raka'a biyu wani kuma in an tadda sallah ta isha'i bai zuwa raka'a biyu na farko sai shi zama ne sai sauran raka'a biyu na karshe saboda mi saboda son ya kai da liman yayi raka'a biyu wadanta asirce shi ma asirce na zayyan biyu paf ya kare wai Allah subhanahu wataala ke son aima wayo don haka masu jin tsoron Allah ba su yin wannan aiki kuma jin tsoron Allah ba harka ce ta ilimi ba ko kuɗi ko ta matsayi dan mi don saboda manya-manyan mutanen da Allah ya ni'imta mahi yawanci sun hire na sallah su suka hi kowa rashin tsayi da sallah sai ka je ya kwanta aljina mai kuɗi sai ka je ya ce mamata kai duk in ni kwanta bayan sallar abin ga azhar komai aka ka atada ni wallahi an ka tara ni ina ina maganin mutum sai shi kunna kilim shi kwanci ne ana can ana sallar la'asar yana kwana sai 18 ko 19 sallah bata sha mai kai ma'aikatan gwamnati ya yi tsoron mai gidansu na service da Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk abin da za a yi sai ya sa survey sattar ko sattar amma sallar subahin sai shi shekara goma bai sallar subahin ba don mi da ya tashi minti uku na shi kai suwa da yayi wanka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai shi maza shi dauki kirin mota pap ya sai service saboda service aiki na biya ne aka yi sallah kuma sai sanna Allah bai biya waɗanda Allah ya ni'imta da mata su ko sun ɗauki wato inda Allah jarabe su su ko ba wani aiki suka ba sai shirme ana zaune ana hira lokacin sallah shi bai wuce a ɗauko wanga hira ta wanga karce a ɗauko ta wanga karce a ɗauko ta wanga mata a ɗauko ta wanga gida duka an bari lokaci ya tafi ga banza matasa gashi nan waɗanda daga kallon feyeton in an ka ce ma lokacin feyeton yayi to in dai kiran sallah za a yi ko annabi na zai bada sallah wallahi wannan jam'i ya bar shi wallahi bai zuwa in ana kallon balo ana match brazil da france za a final wallahi wani ko annabi zai bada sallah wallahi bai zuwa masallaci matasan mu ba ga kunan ba in ana balo kun dauki sallah wani abu ne wallahi ku ji tsoron Allah ranar tashin alkiyama kun jire da ita za a fara hisabi don haka jama'a alamun mutum yana da imani wallahi lokutan sallah gaba ɗaya a rinka ganin shi masallaci amma ka sa kilim ka liƙe ka ce lokaci kaza ba a tada ka wannan bari ba a tada ka in mala'ikin mutuwa ya zo ka ce mishi ban shirya ba ka ce mai koma sai rana kaza za a ɗaukar raina allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda sun tabbatar da za su haɗu da Allah kalima ta zanna cikin alqur'ani tana da ma'ana guda biyu wani lokaci an ka ce zanna ana nuhin zato kamar yadda kafirai sun ka ce suna zaton za a tashin alkiyama inna dhunnu illa zannan wa ma nahnu bimustayqinin wani lokaci an ce zanna ana nuhin yaqini domin duk mutumin da ya imani da Allah ba a cewa yana zaton zai haɗuwa da Allah annabi yusuf yake cewa wa qala lillazi zanna annahu najim minhuma kaga bayan ya ba waɗanda mutane fassarar mafarki sai ce ظن أنه ناج منهما باين ياتي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان an zafar da hukunci sai ta ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma kenan ya faɗa ga wanda ke da tabbacin cewa zai mi zai tsira a cikin suratul haqa Allah ce inni dhanantu anni mulakin hisabiya shi mai imani zai ce nayi yaqini domin baka tashi na zato in mai imani ya koma zuwa kiran nasa shari'a babu babu zancan samun shiga aljanna wa annahum ilayhi raji'un sannan kuma sun san cewa ga Allah subhanahu wa ta'ala za su koma duk abin da suka yi suna tunawa da Allah eh an ba shi jikka goma ya san ba tashi bace sai shi tuna ran tashi alkiyama zai mai da ta shi kama mutane kuɗin su ina fata an fahimce ni in ya tashi in zalunci sai ya tuna a duk abin da ni zalunci wani mutum ranar tashi alkiyama Allah zai biya shi in ya tashi cin amanan mata sai wanda sun ka shekara goma tare eh yanzu ya kawo wata sabuwar amarya sai shi tuna cewa in ya sake ta Allah zai matso shi ranar tashin alkiyama sai haidda matakinta sai shi bari to haka ne mai imani shiki shedan yana iya shigo maka kowane lokaci ya kawata maka duniya amma da ka tuna wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sai ka ce a ana bani in dai ka tuna da Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا كو يا النبي يعقوب بني إسرائيل ku tuna ni'imar da nayi akan ku wa anni faddaltukum ala alalamin Allah ce hakika na fifita ku akan talikai malamai suka yi magana guda biyu anan wa anni faddaltukum ala alalamin na fifita ku akan talikai mutane na zamanin ku amma in an ce na fifita ku akan mutane gaba daya to wannan dole malamai suka yi sabani tunda in an ce mutanen zamanin su lalle bani Isra'ila Allah ya yi musu abubuwan da bai yi ma al'ummomin da suke ba wato a lokacin su mafi yawancin annabawa su aka turo masu ko kuma wa anni faddaltukum ala alamin idan muka ce Allah ya fifita su akan mutane gaba ɗaya to dole za mu samu matsala sai mun ɗauki waɗansu ayoyi mun bayyana cewa ba su ne suka fi ba don mi don bani Isra'ila ba su hi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne karshe dalilai kuma ga ayoyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas haka Allah ce ku ne al'umma mafi alkhairi wadda aka fitar daga cikin mutane babu al'umma da ta kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mi Allah ya bata shugaban annabawa kuma Allah ya bata shugaban littafai sannan kuma da Allah ya zo mu karana da mu da su sai Allah ce mun hisu imani كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wannan sai ya nuna cewa al'umma wagga ta ƙarshe ita ce ta hi kowace al'umma to na anka cewa anni faddaltukum ala alamin lalle Allah ya fifita su akan sauran bayi amma banda al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan da kyau Allah subhanahu wataala ce to wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku tuna wata rana wadda wani bai iya amfanin wani da wani abu ranar tashin alkiyama in kaga ubanka yana ci da wuta sai dai kai ta kanka in kaga uwarka tana ci da wuta sai dai ka sa kai in kaga danka yana ci da wuta sai dai ka sa kai kowa ta kai ne tashi kai yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni ranar tashin alkiyama kowa bai kallon kowa kowa nafsi nafsi nafsi ta kai don haka ya kamata mutum tun dan shi gyara Allah ce wala yuqbalu minha shafa'a ranar tashi alkiyama ba a karɓar ceto na ana nuhin ceton misali na kafirai domin muminai ceto zai tabbata gare su kuma ko kafirai malamai sun yi takhsisi banda abi talib to shi domin shi abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mai ceto Allah zai rage mishi azaba amma banda su babu zancen ceto ba irin nan na ba in kana in kana kai laifi an ka zo justice an ka like ka ko komisariya sai a zo sai a samu a cece ka a samu ne zo ya ceto don Allah wanga mutumi na na ko kaza ko kuma in ka ci miliyan biyar na mutane an ka kama ka komisariya sai wani zo ya kai miliyan biyar ya ba su sai a saku ka ran tashar yamma babu wannan wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun kuma ba a karba fansa ba a bada wannan a karbi wannan komai ba a karba abu guda zai tsirtar da kai shine mi shine aikin ka wala hum yunsarun sannan ba su da wanda zai taimakon su domin ranar tashi alkiyama babu wanda adda karhin da zai ce ma Allah kakkasa wanga gidan wuta ka sa wannan aljanna a'a wanda duk wanda ya faɗa wannan magana ƙarya ce shike yi Allah subhanahu wataala ya hi karhin wani ya kama wani wani zai ya amshe shi in dai Allah ya ce a kamo ka to da ran nan ka san ƙarya ka ta kare daga nan nan dalili kuma ku diba wani mutum na Allah ce a karɓo rai ne ya tsaya cikin duniya shugaban ƙasar Amurka nawa a cikin ƙasa general nawa a cikin ƙasa wanda su fir'auna suna ina saboda in Allah ce a kamo ka ƙarya ta ƙari to wannan ya isa ya sa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa idna jaynakum min ali fir'aun
wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يقول وإذ نجيناكم كتنا دوانا ينا لك تكن نئمومين دا الله يكي غير مسلم ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum su al'azab suna dandana muku mummuna azaba eh yuzabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku fir'auna ya bada izinin da bani isra'ila sun haifi ƴaƴa maza a yanke wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴa mata da rai Allah ce to wa fi zalikum a cikin wancananku a cikin tseratar da mun kai muku a cikin kuma jarrabawar da mun ka sa ku ta ana yanke ƴaƴanku maza ana barin mata bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangijinku azimun kina akwai jarrabawa da take babba ga dukkan alamu lokaci ya fara kusantowa ina ganin wannan aya ba za mu samu damar yin bayanin ta ba abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana malam sai kai mana addu'a sai gobe Allah kai mana rai hayan wane wo ka gane hala aga halal borkanga cassette registre cassette borkanga registre wazuno alqur'ana cewyano kan borfo gobe cew kan borfo tun ka registre bora ma registre ama koy ama hense ama goy ate akoy noya hala aga halal boro wonese ama borey ganji iminga goyo triche wala biye bor fo kan koy ka wodinte bor kan koy ka sambu goyo kan boro wote amana amana izino ha amana ha amana haykul akoy inga mo ana registre akoy aner wala akoy kumuran fote da il faut que tu wodin titi wala bine almano ka duara aga halal wala asi halal wone yankul imarganta alfaga itelen wone yanko haifono gono kanse igane goyi wani alhaku goyi alhaku de tirano ni hantum wala bine haifono ni te kan nina registre wala wakanga himande wodiyan to kula aganda alhaku alhaku din ni seno ago wose irmane misaluga borkan na tira hantum aban tiraga da aga ba aga no fondo amane kirawo kan ay hantum bor kul kan ganda hina kan ga kar ama kar ama hin faninda wodi wa no fondo no amma da amana wodin te da ni gaba ni ma tira kar dole kalma koy ado ma izini ha aga amma izin te ni sai ya imma hantum yan amma hantum ni sai izin wala kan himan da wodi amane aynin no fondo ni wo ma koy kakar amma din nakar ay alhaqo deni kar zama kar ka nerano ay wo gondara yakine aran ma wafu ko wodin bon nima koy nima kar nima goy ama bori nima ma satu ni ma haykul den nakar a alhakoji ni ma yeti kano ate nimo mo koyner ni alhako nimo sohon borfo sinda fondo kanga kar koyne de manci akaka isin cecini kano wala bine cassette kam bo registré sanna bat kan irga darse woteda de bat ka usman ga cassette tay sambunda ni be inga no ga ka dinga bon ama cassette tay sambu ama cassette to sambu anir ha izini halinga masambu irnya masambu anir ha izini halinga mo- de inga makoy ka goy de inga na goy inga manera irna te o makoy ka goy ni manera irni no fon to ya dinga sohon inga no gonda izini de ana sambu kaban ama koy ama henna abon non kan adi hatta yan zama sennira matkul kante borga hatta han foyen alfaga ga hatta han foyen mo janka beyre gumbuno ga kasa tennora ingo de adi wodin ama gayi de senni hatta yan dene hatta yan no am kai ka hense de non fono kan a janka beyre gumbuno am alfaga ki amane ne yani ki ya kine amma ai sibe hala yadi no makakadi matkirga ta ka hensen alfaga mo koy ka hense ya dinga aga sen aga haya kul gana ce da ke kala ama hensi ama ban wat kana hensi ama ban ama dek si de bon wala ama dek kaset bon ama kar ama katare wati dinno aganda fondo ama nera to wone hala aga halal borfose kinga wazana kaseto katare inga wadu kaseto inga mo koy sobe ka karibo fo kanera kam mantinam kaka ha izini woni alfage senne kan ite abon wone yande tire de wo kanga himande wodi yen kul bursinda fondo kanga wodi te kadde di izin aga hinkate borfo mane a a addina ga sinayyen maga da addina sayyen maga e ba da addina ga sinayyen maga no don den koy hinneno wazo do ni mo ni sambu to kul bur- burku sinen ti hayfo ni koy ni sambu nodin ima koy karni mo ni manera amma zakan wone borfilana hinne wonno to kul a jinaino a almanno da ni gaba aga haifo dole kalma koi izin keke aga da ni man koi ka izin keke aga da ni koi ka karkul ni wo igala sabu ka ni wo zaino ni ni zaidaino a tinda haifo kul da ni koi ne mas koi ka ne a zam aslam tare no a ba aslam tare zai tare gara mi dan na bor qur'ana zai ni zaidaino me dan na bor tirfo zai ni na zaidaino me dan na bor kasati mo zai ni na zaidaino ikul afo zai tare wo haikul kan ni zai kul ni zaidaino da bol zai mo iga be kan zai tare almaniya a sibori wadi ya borkul gabe wo kake hayon hayon ya dinga wodi yanci ne aga himano borai ma fondo gana da dai ni di goyno kan borfote a sungai a tabi a gandara mo izini ni mo da ni ba goyo tari kusino ni koy borado no mace ki izini borado bora mano ni se izini wati ni mo koy ka hayo. ni ga hinkane bora ta ai mo gaba im koy ka karkani rai bo bora gane to ya dinga ai gandara alhaku ya cine zama goyo kan ai temaga ai ganda ya cine woni no annasare gani droit droit de auteur wala droit de auteur no ben deno kan gono kan diga di ba do ni kay dey kan furkutare har kan inge bungo e gondara nidi wote inge wodo inge wodo deni koy ka bora ka seto sambu koy nera bora ganda fondo amini ke justice igini amande igi hinkin dabu mo zamani woni zai to ya dinga maskoy kan a wone wo zamate yakin no kite yakin no wone mo alislam tare alislam tare bumbo inga no jinka zai tare wa harama da arbore wo mbe ka yiwo ka asboy wokaci wokan irga be sennora wallahu alam irko mi wafkan da ka ga baga yalla irin ya fi na islamu wai wani yan wado karan gaba yin zafan da ikun labuwa da islamu wani yannan aran mu kokar kice ki labuwa da islamu kamara wadin no ganan wai hanna kan labuwa da islamu goga taran sai mu kai rigina aran mu bai mu kan nan kulkaran di igo gli kopi aran sai me mu war rano wal haifo rano wal sai dai bonno kamar ki labuwa da islamu kula aran mu tabbatar kan bara goga zaino barkan goga zai mu basa ga aksina an bofo gine zai assalamu alaikum